الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما لأيك تشوى قد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه بياني يا قبات أبايا إذا ذا إيا تناوى يا يوانا بياني أبايا تشوى باوى بايا برن أبن يكي سو يكي قوناه sai dan zai samu wani abu da yake so yake kauna lakin yatruku ad'afahuma mahabbatan li aqwahuma mahabbatan sai dai wani lokaci yakan bar wani abu da yake so saboda zai samu wani abu da yafi so zai bar wani abin da yake so dan ya samu wani abin da soyayya shi tafi abin da ya bari كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله wani lokaci kuma zai iya aikata abin da baya so abin da yake ki dan yana ga zai samu abin da soyayyarsa tafi ƙarfi sama da kin abin da zai aikata aw li khalasihi min makruh ko ya aikata wani abin da yake ki domin ya kubuta daga wani abin ki wanda karahatuhu indahu aqwa min karahati ma yaf'alu kin da yake yi wa wannan abu yafi kin da yake yi wa abin da zai aikata wato abin da yake cewa a wannan gaba cewa a ƙa'ida a bisa ɗabi'a lafiyayyar hankali da Allah ya dasa wa kowane ɗan adam in ka ga ya bar wani abu da yake so yake ƙauna bisa zaɓi bisa san wato raɗin kansa to zai samu wani abu ne wanda shi ma yana son wannan abu yana ƙaunarsa wato za ka fitar da kuɗinka da kake sha'awa kake so don ka sai wani abin da kake so wannan shine ɗabi'a ta hankali ka bar ka rabu da abin da kake so don ka samu wani abu da kake so amma haka kawai ba za ka rabu da abin da kake so ba haka kawai babu dalili sai don ka samu wani abin da shi ma kana son shi sannan wani lokaci kuma za a samu wasu abubuwa guda biyu duk kana son su amma ka fi son na biyun akan na farko sai ka haƙura da na farko don ka samu wanda ka fi so za ka ga cewa watakila ga shi ka mallaki wani kuɗi amma kuma ga wani abu kana son shi da wannan kuɗin ka fi son kuma wannan abin akan riƙe kuɗin sai ka haƙura da kuɗin ka mallaki wannan abu saboda soyayyar wannan abin na biyu ya fi soyayyar da kake wa kuɗin naka an fahimta sauraka za ka haƙura ka bayar da kuɗin da kake so domin ka samu wannan abin na biyu domin soyayyar abin na biyu ya fi soyayyar da kake wa kuɗin sauraka kaga duka abubuwa ne biyu kana son shi amma ka haƙura da wanda kake so ka haƙura da wanda kake so don ka samu wanda ka fi so haka nan kakan aikata wani abin da zuciyarka ba ta so ranka baya so abin da kake ƙi don za ka samu wani abin da kake so fiye da ƙiyayyar da kake ma wancan abu da ka aikata wato za ka iya yin wani abu wanda ba ka son shi don kana ga ta hanyar haka ne za ka samu wani abu da kake so kuma wannan abin da kake so san da kake masa ya fi ƙeye da kake wancan abu wanda ma a hankalce haka yake sauraka za ka iya ɗaukan dukiyarka da kake so ka ba da ita a inda ba ka son ka bayar domin ka samu wani abin da soyayya shi tafi haƙuri wato tafi riƙe wannan dukiyar da ka haƙura ka bada ita mutum ne wasu mugaye suka tare shi ya ɗauko jakar kuɗinsa watakila ita ke ɗan ke gare shi bai da wani abu a duniya sai wannan suka ci kuka kawo nan ko mu kashe ka rabuwa da wannan kudin ba su wannan kudin wani abu ne da zuciyarsa ba za ta so ba amma zai iya haƙuri ya ba su don ya kubutar da ransa wanda ita ta fi so fiye da wannan dukiya sauraka a hankalce wannan bai saba wa ɗabi'a ta hankali ba kuma wannan shi ne hankali auli khalasihi min makruhin karahatu wa aqwa indahu min karahati ma yaf'alu ko dan ya kubuta daga wani abin ki wanda wannan abin kin ya fi abin ƙin da za su sa shi aikata wato abubuwa ne guda biyu dukansu ba su da kyau gare shi za su nemi ya yi ɗaya in yana so ya kubutar da ransa saboda haka sai ya yi abin da baya so don ya kubuta daga abin da ya fiki ya yi abin da yake ki don ya kubuta daga abin da ya fiki to kaga wannan ma shi ma a ɗabi'ance wani abu ne wanda a hankalce shi ne daidai da abin da hankali zai hukunta ka aikata abin da kake ki don ka kubuta daga wani babban abin ki abin da kake ki don ka kubuta da wani babban babban abin ki kamar ka ba da dukiyar taka don ka kubuta daga mutuwa ko ka kubuta daga halaka halaka wani abu ne da kake ki to amma kuma za ka so wani ya kwace maka dukiyarka ba ba gaira ba dalili ba to amma anan za ka iya haƙura da wannan abin kin don ka kubuta daga wani babban abin ki shine halaka ka halaka gaba ɗaya bala ce wata kaddama anna khasiyatal aqli itharu a'la al mahbubaini ala adnahuma yace bayani ya gabata a baya cewa yana daga cikin abin da hankali yake banta da shi ko kuma dabi'a ta hankali na dukkan wani mai lafiyayyen hankali zai iya fifita abin da yafi so akan abin da yake so ya fifita abin da yafi so akan abin da yake so abubuwa ne guda biyu duk yana son su amma ya fi son ɗaya zai hankali shine zai fifita samun babban abin da ya fi so akan ya haƙura da abin da yake wato abubuwa ne duka biyu duka biyu yana son su amma ba zai yi haɗa su ya same su a lokaci guda ba sai aka bashi ko wannan ko wannan aka nuna masa gashi ka ɗau wannan ko ka ɗau wannan dukan su yana son su amma zai fi son wannan domin wannan duk da yana son shi amma bai kai wannan ba to aka misali na gwari-gwari a ce a ɗauko miliyan ɗaya ta naira da kuma dala wanda ita ma kima ta miliyan ɗaya ce a ce ga shi ka zaɓi ɗaya dukansu watakila a daraja duk ɗaya ne wannan miliyan ɗaya ce wannan miliyan ɗaya ce amma ya san wannan za ta kari wani aka kwana biyu za a ce naira ta kuma karyewa amma dala sai haƙura da nerar sai ya karɓi dalar to ballantana kuma a ce dalar ta ɗara nerar kaga ba ma wani haufi zai ɗauki abin da ya fi so ce ba za ka iya haɗa su duba amma ɗauki ɗaya ga dala miliyan ɗaya ga naira miliyan ɗaya kaga ai ba ba wani dalili zai sa ka ce kai in ba duka ba sai dai a ɗauki to wacce wannan khasiya ce ta hankali duk wani mai lafiyayyen hankali haka yake itharu a'la al-mahbubaini ala adnahuma eh yanzu zaka samu yaro abinda yafi so shi zai fifita a han ya hankalinsa abinda yafi so shi zai fifita ka dauko ka dauko 1000 ta takarda ka dauko alewa kai masa haka sai dau alewa ne saboda shi abun sai ita yafi so ta ce zai shige yanzu bai san cewa wannan dubu ɗaya za ta saya masa alewar da yawa ba wa aishar al-makruhai ne ala aqwahuma hakanan hankali yakan fifita mafi saukin abubuwan ki guda biyu akan wanda ya fi tsanani abubuwa ne guda biyu dukkanin su ba masu kyau ba aka ce to ba zai yiwu ka kauce wa duka biyun ba sai dai ka zaɓi ɗaya za ka iya samun tsira daga gare shi to kaga zaka duba kaga wanne ne yafi cutarwa wanne ne yafi cutarwa sai ka hakura a yan a dauke maka shi ka hakura da wanda yake mai karancin cutarwa shine abinda malami suke cewa irtikabu akhaffi dararai ko aqallil mafsadatai abubuwa biyu masu cutarwa sai an ce a ce ba zai yiwu ka kubuta daga gare su duka ba sai dai ka hakura kai ɗaya dan ka kubuta daga ɗaya to sai ka yadda ka yi mafi karancin cutarwar don ka kubuta daga mafi mafi girman cutarwar shine irtikabu akhafid dararain to wannan shi ma abu ne khasiya ce ta hankali wa taqaddama anna hadha min kamal quwwati al-hubb wal bughd kuma ya gabata wannan shine kamalar soyayya kamalar kiyayya kamalar soyayya ka so dukkan wani abin da zai wato ranka yake so kuma zai taimake ka zai zama maslaha gare ka ka ki dukkan wani abin da zai cutar da kai wala yatimmu lahu hadha illa bi amrayni amma mala yace wannan ba zai yi mutun ya samu cin nasara ba a wannan auna aunan sai yana da abubuwa biyu ya iya auna cewa to wanne zan yi wanne ne yafi in yi shi in haƙura da wancan ba zai yiwu ya samu irin wannan ma'aunin ba sai yana da abubuwa biyu quwwatul idraki wa shaja'atul qalb yana da ƙarfin fahimta sannan kuma yana da ƙarfin zuciya yana da jarumta fa inna takhallufa an dhalika wal amala bi khilafihi kaga mutun ya bar haka abinda yafi dacewa yayi anan bai yi ba yayi akasin abinda ya dace yayi to wannan baya kasancewa wal amalu bi khilafi yakunu imma li dha'f al idrak baya kasancewa sai dan raunin fahimta bai iya fahimtar cewa wannan abin da ya bari ya kama wancan wancan tutar da shi zai yi ba ya bar abin da zai amfane shi ya kama wanda sai idan ya zanto yana da raunin fahimta akwai raunin fahimta bai iya gane cewa waɗannan abubuwa guda biyu ya kamata a ce wannan ya zaɓa ba wannan ba ko ya kamata ya zaɓi wannan don ya haƙura da wannan don ya samu wancan don shi ya fi masa amfani in ya zanto ba zai iya fifi gane wannan ba to shi kenan sai ka ga yana yin abin da cutarwar ta fi yawa kuma ya bar abin da shi zai amfani shi saboda sau akwai ƙillatul idrak akwai ƙarancin fahimta in ƙarancin fahimta ba zai iya wannan ba kamar yadda muka yi misali yaro ka bashi alewa ka bashi kuɗi wanda zai iya sayan alewa don goma amma zai sa saboda karancin fahimtarsa zai iya daukan alewar yaba kudin saboda fahimtarsa bata kai ya gane cewa wannan kudin ya dauke shi zai iya sayan alewar nan fiye da yadda take ba ana saboda in kaga mutum ya fifita abinda ba shi ya kamata ya fifita ba ko ya aikata abinda shi da shi zai yi ko ya bar abinda shi ke da karancin cuta yayi abinda cutar tafi yawa a cikinsa to ka tabbata ko dai ya zanto akwai za'ful idrak akwai karancin fahimta a tare da shi bai iya sanin matakan abubuwan da ya kamata ya so ko abubuwan da zai ki abubuwan da kake so hawa hawa ne kana son wannan amma ka fi son wannan amma son wannan ya fi duka biyu wannan kuma ya fi duka uku haka nan abin da kake ki kana kin wannan amma ka fi kin kaza ka fi kin kaza ka fi shi kansa mata matakai ne to duk lokacin da biyu suka haɗu waɗanda kake so to za ka duba wanne ne a ƙoli in an ce ɗaya kawai aka baka dama za ka ɗauki wanda ya fi soyuwa a wajenka hakanan idan abubuwa ne guda biyu duka na ƙi abinda ya kake ƙi aka ce ba zai yi kauce musu duka biyun ba sai dai ka zaɓi ɗaya ka kauce masa to za ka zaɓi ka kauce wa mafi tsanani akan abin da yake mafi sauƙi ce to wannan sai in kana da idrak sai in kana da fahimta in ba ka da fahimta to sai ka auka wa abin da ya fi munin ko kuma ka bar abin da ya fi amfani ka ji kana karamar abin da ba shi da wani amfani ko abin da ma zai cutar da kai ya ce in ma ya lizafi al'idraki bi haithu innahu lam yudrik maratib al-mahbub wal makruh ala ma hi alai saboda ya kasa gane matakan abin da zai so ko yake so da matakan abin da yake ki sauraka bai iya gane cewa ya kamata kiyayyar wannan abin ta iya fifita ta akan kiyayyar wannan ko san wannan ya fifita shi akan san wannan ba zai iya ba to bai zai iya gane wannan ba to shikenan sai kaga yayi abin da yake ba shi ba shine ya kamata ba to ko dai wannan wa imma li dha'fin fi nafsi wa ajzin fil qalb ko kuma zai yana da raunin zuciya ba shi da karfin zuciya ba zai iya rinjayar sha'awarsa ba ba zai iya yakar zuciyarsa ba domin ita kuma zuciya tana da wani abu tana iya ta karkatar da kai zuwa ga abin da ba shine muhimmi ba ko ba shine mai kyan ba saboda wani abu da kake take hango maka na amfani da kurkusa amma kuma in ka biye mata zaka samu matsala a gaba babba to in baka da ƙarfin zuciya da zaka yaki wannan sha'awar to shikenan sai ka bita sai ka yi abin da ba shi ya kamata ka yi ba to shi ne ce ɗayan biyu ko dai ya zanto tun farko ma mutum bai fahimci mai ya kamata ya fifita ba a cikin abubuwan nan biyu ko kuma a'a ya zanto ya fahimta amma kuma ba ya da abin da zai iya danna zuciyarsa ba ya da ƙarfin da zai danna zuciyarsa sau tari za ka samu musulmi yana aikata laifi ya san laifi ne kuma ya san cutar da zai amma kuma zuciyarsa ta ya kasa ya kas zuciyarsa ya bari in ka tambaye shi ce gaskiya ni kaina na san wannan abu akwai cutuwa to amma ya zan yi gure addu'a Allah ya yi dauke wannan shikenan abin da zai kaga wannan yana da bai da shija'atul qalb sha'awarsa ta danna ta danna zuciyarsa ga mutum yana zukar taba in ka tattauna da shi ya fi ka sanin illolin tabar shan tabar zai gaya maka ma abinda baka sani ba wataƙila ya ji labarin ruka na waɗanda taba ta halaka fiye da yadda ka ji amma kuma gashi shi yana shan ya kasa dainawa wataƙila ma likita ne su ne suke karanto matsalolin suna faɗa amma kuma shi yanzu ya karanta matsalar ya abin nan likita yana cewa a guji kitse a guji kitse kuma ya fi kowa cin kitsa sau ka ga wannan ba ƙillatul idrak ba ne kasa ya danna zuciyarsa ne ya ji wajiyar nan da daɗi ce a haɗa min da wajiya a yanka kakkasa wajiya fa sosai amma kuma in aka je can lacca zai ta gaya mutane kitse kaza kaza kaza zai toshe jininka zai sa maka waye zai sa maka waye kuma shi abin da kullum yana kwanan kindinmansa a gabansa saboda ba zai iya danna zuciyarsa ba a nan ba wai dan bai sani bane shine dalili na biyu wanda ibnu qayyim yake faɗa yace imma li dha'fin fi an-nafs wa ajzil qalb la yutawi'uhu ala ithar al-aslah ma ilmihi bi annahu al-aslah sai ya kasa zuciyarsa ta kasa masa biyayya akan ya fifita abin da yafi zama maslaha tare da ya san yafi maslaha tare da ya san yafi maslaha amma zuciyarsa sai ta hana shi sai ta hana shi bi wanda Allah ya bashi wadata yana ji ana karanta ayoyin Allah na falalar masu ciyarwa fi sabilillah yana ji kuma ya yarda cewa dukkan wanda zai ciyar fi sabilillah ga irin ladan da Allah zai bashi to amma zuciyarsa ta kasa bari shi ta kasa bari shi ya je masallaci ya ga tabarmi duk sun lalace ya nemi ina liman a ce ga liman ce ina so zan sa kafet a gurin na yamin lissafi a je a masa lissafi kakam a bashi yau zai zo ya sa gobe zai zo ya sa kullum zuciyar shi tana ta saka masa wani abu bari dai akwai wani abu in ya samu za a yi in ya samu wani abin ya zo ya tafi da shi in ka bari dai muna danne muna danne muna tunani insha Allah zaka ji ni zaka ji ni ya zuciya zuciyarsa ta kasa masa biyayya gashi ya fahimci amfanin aikin da zai yi amma zuciyarsa ta hada masa zuciyarsa ta hana masa ya ga wani mara lafiya ba shi da abin magani abin magani kudin magani ya tausaya masa har da hawaye ya ce insha Allah zai dawo a gaya masa duk abin da za a ɗauka na rashin lafiyar nan da ya tafi ya shiga wasu hayaniya aka yi shewa da shi da abokansa aka yi dariya shi kenan sai manta da wancan abu ko ya tuno kuma zuciyar shi sai ta kasa bashi karfin gwiwar ya je ya yi sauraka ba wai bai fahimci muhimmancin abin da zai yi ba a'a ya kasa samun shaja'atul qalb ya danna zuciyarsa ya danna sha'awar zuciyarsa ya aikata ce to abubuwan nan guda biyu su suke sawa aikin da ya kamata hankali ya wadan adam sai ya ki ka ganshi yayi abin da zai cutu a yayin da ya san cewa cutuwa zai yi ya bar abin da ya fi maslaha a yadda ya tabbatar da cewa yinsa ya fi maslaha saboda bi saboda in ma bai iya ganewa ba da farko koko ya gane amma zuciyarsa ta ƙi ba shi dama ya yi wannan fa'iza saha idrakuhu to amma duk mutumin da fahimtarsa ta zan ingantacciya wa kawiyat nafsuhu wa tashajja a kalbuhu li isarin mahbubil a'la على إثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة ما ليتو أما إذن فهنت ستاي كرفي إذا مزوجي ستاي كرفي وتشجع قلبه يا سامز جارن ترزوجي جارن ترزوجي على إثار المحبوب الأعلى أكن يفين في تببن أبن ديك ما تيسو والمكروه الأدنى da kuma ya haƙura da wani abin ƙi wanda yake ɗan kaɗan ne don ya kauce wa mai tsanani ya samu wannan damar faqad wufiqa li asbabi sa'ada to wannan an datar da shi ga sababbai wanda za su samu masa sa'ada jin daɗi na duniya da lahira duk mutumin da ya samu ƙarfin fahimtar abin da ya dace yayi a san da ya dace to wannan shine wanda Allah subhanahu wataala ya hore masa hanyoyin samun jin daɗin duniya da lahira shine sa'ada فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان أقله وإيمانه malaci cikin mutane akwai wanda ƙarfin sha'awarsa ya fi ƙarfin hankalinsa da imaninsa sha'awarsa ta fi imaninsa da hankalinsa ƙarfi faya ƙarul galibul zaifa za ka mai ƙarfi sai ya murƙushe mai rauni sauraka idan sha'awarsa ita ta fi ƙarfi ta fi hankalinsa da imaninsa ƙarfi sha'awarsa ce za ta murkushe shi wa minhum man yakunu sultani imanihi wa aqlihi aqwa min sultani shahwatihi akwai kuma wanda ƙarfin imaninsa da hankalinsa yafi na sha'awarsa saboda ka shi ma anan sai imaninsa da hankalinsa su murkushe sha'awarsa saboda ka ga abinda zuciyarsa take riya masa take saka masa amma zai yi watsi da shi ya yi abinda hankalinsa ya hukunta masa abinda imaninsa ya hukunta masa to wannan shi ne mutum da zai samu sa'ada ta duniya da lahira wannan shi ne abinda aka rasa galibi yanzu mutane za ka same su abinda sha'awar tafirin jayi akan imanin da hankalin su haka saka same su sun su kwana zuwa ga abin da zai cutar da su a shekarar kiransu ba za su dawo ba shekara fada ba za su dawo ba saboda mai saboda sha'awar ta riga ta yi rinjaye irin wannan tuba yana wa musu wahala sha'awar dai ta riga ta yi ƙarfi to zai wahala ka samu irin wannan shi kuma za ka yi masa wa'azi ya tuba Allah ce wallahu yuridu an yatuba alaikum ويريدون الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما Allah yana so ya karɓi tubanku ku dawo ku yi abin da ya dace abin da imaninku yake yi muku shifta abin da hankalinku yake gaya muku amma waɗanda suke rayuwar tamore rayuwar sha'awa su kuma so suke su ga sun karkatar da ku zuwa ga rayuwa irin tasu to matuƙar za ku karkata zuwa gare su ba za ku samu wajen tuba daga Allah ba to wannan ladina yattabi'una shahawat a yanzu su suka yawa kuma su suke ta kokarin farlanta ajanda su a ko'ina ya zanto abinda imani da hankali yake hukuntawa ba shine abinda yake gaban mutane ba abinda sha'awar su take gaya musu abinda ransu yake kayata musu to kaga wannan idan ya zanto a mustawan al'umma wannan yayi yawa to kamar a ce ne a cikin asibiti ga likitoci sun ambaci wato magunguna da sukan waɗanda suke cikin wani asibiti ka sha wannan kakkaci wannan ka sha gaba ɗaya marasa lafiyar su bijirewa dokokin likitocin su ƙi shan abin da ya dace su sha su ci abin da aka hada su su ci kana ganin likitan nan zai yi nasara ba zai yi nasara ba a gabansa sai dai ta ganin gawawwaki yau a ce wancan ya mutu gobe a ce wancan ya mutu ba kuma yadda ya iya saboda saboda dokokin da ya kamata su yi aiki da shi da hankali sun kiya saboda abin da zai ba su na magunguna suna yana da ɗaci ba su so shansa ba ko allura ce ƙila da zafi ba za su so yi masu ba sun bijire mata ko abin da ya hana su ta'amuli da shi yana da daɗi wani cima ce mai daɗi ya ce kas su ci su ga ba za su iya bijire ma wannan cima ba to kaga ko ya ko ya so haka zai yi ta ganin su suna hallaka ba yadda ya iya domin abin da hankalin ya hukunta da ilimin da yake hannunsa ya hukunta masa suke aiki da shi to haka wanda suke bin sha'awa suke bin abin da zuciya ke saka musu haka rayuwar su take ka kula yanzu haka rayuwar galibin mutane take abin da zuciyar mu take saka masa da wani amfani kyalkyali da yake gani a kurkusa shi ne yake rufe masa ido don ka gaya masa mutuwa ka gaya masa kabari ka gaya masa tashi hisabi gaban Allah yau mai hukumun nasu da rabbil alamin ka gaya masa aljanna da wuta tunda wannan duk ba ganin su yake ba ko da kuwa yayi imani da su wannan abin da yake gani a gaban sa na kurkusa sai ya rufe masa ido sai ka ga yana yin abin da kai ka ce ma bai yi imani da Allah ba kai ka ce bai yi imani akwai ranar lahira ba abubuwa da za ka ji wasu suna aikatawa na rashin kyautawa na zalunci na kafirci na ta'addanci sai ka rika tambaye ka aiku anya waɗannan ku sun yi imani a ranar lahira kamar yadda Allah subhanahu wata'ala da ya maganar masu tauye mudu wailul mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sai ya ce me ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Allah ya magana masu tauye mudu ana nufin dukkan wasu wanda suke zaluntar wasu sawa'un harkar awon abinci ne ko ku a'a rayuwa ce ta shugabanci kowane irin nau'i na zalunci ya shiga karkashin nan zaka cinye haƙƙin wani kai kana fafutukar ka samu naki haƙƙin amma kuma kana dandana wasu a ƙarshe Allah ce ala ya zunnu ula'ika annahum mab'uthuna waɗannan wai ba sa zaton cewa su kuwa za a tashe su li yawmin azim ga wata rana a wata rana babba babbar rana yau mai kumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangiji Allah ce Allah subhanahu wataala ya faɗi haka saboda aikinsu yana kama da aikin mutanen da basu imani da akwai lahira ba ka duba da Allah subhanahu wataala ya faɗi mai ƙaryata ranar sakamako ara'aita allazi yukazzibu bid-din sai fa zalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin aka ce shin baka ga wanda yake shin kaga wanda yake karyata ranar sakamako ta ce ta kila ansar ta zama eh shine wanda bai yarda akwai lahira ba bai yarda akwai alkiyama bai yarda akwai tashi bayan mutuwa ba kila wannan shine ansar kurkusa da kowa zai kawo a kansa cewa a ce mai karyata ranar sakamako wanda bai yarda an mutu za a tashi ba to sai Allah ya ya zanto ba wannan shine ansar ba ansar shine allazi eh أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم سألا يسيف أنت وانا أيكي نبنغ جمرايا دا كارفي دا حقنسا معنى ميروني دا بزي إيا يو إننا وكانسا كومي با سور روننسا أما يدن حقنسا تاكي حقنسا جن حقنسا ولا يحض على طعام المسكين بايا قد إتروا يقى أنت مكتلكاوا مسكيني وانا بايا قبنسا kaga ba a faɗi maganar ƙaryata mutuwa ko tashi ba mutuwa ko waye ba sai aka faɗi aiki saboda wanda zai yi wannan aikin hankalinsa kwance ya nuna kamar ma halal yake yi ai wannan kamar ma bai yadda akwai ranar lahira to shi yasa har kullum zaka ji ana maganar barna da rashin gaskiya da sama da faɗi da ake da dukiyoyin al'umma sai ka ji ana wai mutanen nan ku sun yadda akwai lahira tambayar da za ka ji ana hankalinka abinda zai gaya maka kenan wai mutanen nan sun yarda akwai lahira sun yarda za ga da su ake sallah da su ake azumi za su je aikin hajji suna kalmar shahada sun yarda amma sha'awarsu ta danne hankalinsu da imaninsu sha'awarsu ta danna hankalinsu da imanin saboda haka wannan abin da ya kamata su riska ko sun riske shi tunda sha'awar ta riga ta yi ƙarfi ba za su iya yin wani abu ba to waɗannan za su zai wahala su tuba shi yana ga sai ka ga ɗayansu ya tsufa ya shekara saba'in tamanin amma duk wata kwamacala da shi ake ba za ka ga alamar risinawa da tsoro da fargaba a zuciyarsa ba kaga cewa ya kai wasu shekaru da zai tunanin yanzu nawa ya rage masa a rayuwarsa bari ya koma ga Allah bari ya nemi hanyoyin da zai yi watakila ya rage wa kansa nauyi sai kaga ko kaɗan kai kafi damuwa a kansa kafi shi damuwa in kaga tsufansa amma in kaga yadda ake kokawa da shi akan zalunci sai ka ce kai wannan mutum ina tausaya masa amma shi ba hago masa kansa wannan to wannan shine abin da ibnu qayyim anan yake ishara gare shi to in kaga mutum yayi irin wannan imma li dha'fi idrakihi kamar yaro karami da ba zai iya tantance wannan dubu ɗayan tafi wannan alewa ta naira hamsin ba ba zai iya tantance wa kansa wannan ba sai kaga ya ɗauki alewar ya bar dubu ɗayan wanda da'aful idrak ne ko kuma li ajzin nafs gajiyawarsa ta zuci rashin ƙarfin zuciya sai sha'awarsa ta riga ta danna zuciyarsa saboda ka koda ya gane wannan abin da zai bari shine yafi dacewa wannan abin da zai yi shine bai dace ba to zuciyarsa ba za ta bi shi akan haka ba ba za ta sallama masa yi haka ba ba ta bashi haɗin kai ba shine ana yace wa idza kana kathirun min al mardah يحميه الطبيب عما يضره فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله ويقدم شهوته على أقله وتسميه الأطباء عديم المروءة ما ليتي إذن يزنتو يوانش مرسى لافية likitoci za su ba shi shawara akan ya kaucewa abin da zai cutar da shi wato ko dai a ce kaucewa cin abu kaza ko shan abu kaza ko mu'amala da abu kaza ko shiga guri mai yanayi iri kaza za a bashi wannan shawarar fata'aba alaihi nafsuhu amma zuciyarsa ta ki bashi hadin kai wa shahwatuhu sha'awarsa ta hada shi yin wannan abu illa tanawulahu face sai yayi abin wa yuqaddimu shahwatahu ala aqlihi ya gabatar da sha'awarsa akan hankalinsa ya fifita sha'awarsa akan hankalinsa wato sabbihi al-atibba likitoci sai kira mai wannan dabi'a azimar muru'a wanda bai san ciwon kansa ba ce irin waɗannan marasa lafiya su cika waɗannan ba san ciwon kansu ba da haka za a kira su fa hadha aktharu marda al-qulub to waɗannan su ne mafiya yawancin marasa lafiyar zuciya yu'thiruna ma yazidu maradahum liquwwati shahwatihim lahum suna fifita abin da zai kara wa zuciyarsu cutuwa saboda tsananin karfin sha'awarsu ga wannan abu shi da abin da yanzu muke bayani mardal qulub yadda ka san wanda yake wanda bai san ciwon kansa ba yana da wata cuta da ba ta san abu iri kaza a gaya masa amma ya kasa haƙuri da wannan abin likitoci ce wanda bai san ciwon kansa ba to mafiya yawancin ko yawancin masu fama da ciwon zukata ce ciwon zukata ba ciwon ita ita zuciyar naman zuciyar ba a'a ciwon zuciya da yake kama mutum irin na hassada na keta na munafici na riya na rashin gaskiya na rashin tunanin lahira wannan su ne cututtukan zuciya na rashin dogaro ga Allah na rashin kyakkyawan fata a wajen Allah subhanahu ta'ala na rashin mayar da al'amari zuwa ga Allah subhanahu ta'ala waɗanda su ne albardal qulub wanda wannan cutar ta fi tsanani gara cutar da za ta kama zuciya wacce za ta iya sa heart attack akan wannan cutar da ita mutum ya mutu da ita ya shiga kabari to babu wani ko magani har abada da zai yi masa amfani to sai ka ga su ma masu irin wani cututtukan zukatar suna fifita sha'awarsu akan abinda hankalinsu yake abinda hankali mai lafiya yake nunawa to shine mala yace fa aslu sharri min da'f al-idrak wa da'f an-nafs wa dana'atiha wa aslu al-khair min kamal al-idrak wa quwwati an-nafs wa sharafiha wa shaja'atiha yace tushen tushen sharri tushen sharri mafarin sharri duka yana samun asalinsa ne daga raunin fahimta ko kuma raunin zuciya wato raunin fahimta ya zanto mutum baya iya tantance abin da ya dace da wanda bai dace ba baya iya tantance abin da zai yi amfani da wanda zai cutar ba ya da wannan idrakin kwata-kwata ba zai iya bambancewa ba to kaga babu shakka ba wani sharrin da ba zai fito daga wannan ba iri da buzu kuna ganinsa zai yi abin da zai cutar saboda bai iya ya gane cewa wani abu zai cutar da shi ba ko kuma za'afin nafs raunin zuciya wadda na atiha da kaskancinta da lalacewarta zuciya ta kaskanta zanto ta fi karfin mutum to za ka ga shi ma koda ya fahimci abin nan da zai yi cutarwa ne ko kuwa ya fahimci abin nan da zai yi da zai bari mai amfani ne ba zai iya ba to wannan shine asali tushen sharri a cikin a cikin rayuwar dan adam mala yace wa aslul khairi min kamalil idrak wa quwwatin nafs shi ko tushen alkhairi akasin wannan shine cikakkiyar fahimta a samu cikakke ka samu cikakkiyar fahimta abu kaza mai kyau ne abu kaza yafi kyau abu kaza yana da kyau abu kaza yafi kyau in sun bujiro maka ka san ba za ka iya samun su duka ba wanne ya kamata ka fifita abu kaza ba shi da kyau abu kaza ma ba shi da kyau abu kaza yafi muni abu kaza yafi muni in sun bujiro maka ba za ka iya kauce musu duka ba dole sai dai ka zaɓi dai ka kauce wasu ka zaɓi wanda ya fi ƙarancin abin nan mai tsananin shari ka kauce masa don ka don ka tsira daga daga gare shi to in kana da wannan kamalul idrak wannan shine aslul khairi sannan wa quwwatun nafs idan kana da karfin hali kana da karfin halin da zaka yi abu wa sharafiha kana da karfin zuciya da sharafin da darajar zuciyar da shaja'atta jaruntatta to sai ka ga ka fahimci abu kuma ka yi shi shi yasa a komai a rayuwarka ta magidanci ko a rayuwarka ta ta shugaba na al'umma ko shugaba na gidan ko shugaba na kana buƙatar waɗannan abubuwa biyu kana buƙatar kamalul idrak kana buƙatar kuma quwwatun nafs ka iya fahimtar abu kaza da abu kaza shine alkhairi abu kaza da abu kaza yafi abu kaza ka fahimci kuma abu kaza sharri ne abu kaza barna ne kuma sannan ka samu ƙarfin hali na kaga ka yi aiki da wannan fahimtar taka to nan shine za a samu alkhairi 100% amma in ya zanto ko da ka fahimta ba ka da ƙarfin halin kana ji kana gani haka abubuwa za su yi ta tafiya ba daidai ba ko kuma ya zanto ba ka fahimta ba to duk ƙarfin halinka ba zai maka amfani ba ko ka rasa duka biyun ba ka fahimta ba kuma ka da ƙarfin halin bala ya ce falhubbu wal iradatu aslu kulli shay'in wa mabda'u wato aslu kullil harakat duk wani abu duk wani motsi duk wani motsi da za ka gan shi a bayan ƙasa na mutum ko na dabba asalinsa tushensa shi ne alhubwal irada alhubwal irada kana san abin kuma ka nufi abin to wannan shi zai sa ka motsa eh? ɗan kasuwa da yake son ya tara kuɗi san shi da kuɗin shi zai sa shi kuma ya motsa neman kuɗin ya so kuma yana da irada na ya tashi ya nema ya tashi ya nema mai son mulki san shi da mulki na shi ke motsa shi ya tashi ya nema duk wani abin da kake so wannan san shi zai motsa ka da wannan iradar bambancin wanda yake da irada da wanda ba da irada wanda ba shi da irada shine misali kamar wanda yake shanye yadda yake shanye wato kafafuwarsa a shanye gaba daya ba zai iya tashi ya motsa nan da can ba kaga ko yana son ya tashi yayi gudu ai ba zai iya ba saboda ka yana da alhub amma ba shi da irada ana saboda ko da yana son ya tashi gudun ba zai yi ba ko mai shanyayyen hannaye ba shi wani abu mai nauyi a ce gashi ɗauki daga aje masa wani dutsen gwal a ce ɗauki yana so amma ba iradar a nan to kaga ashe in aka samu so sai da irada sannan za ka iya motsawa to duk wani motsi jimul kayyar duk wani motsi da za ka samu wannan shi ne asalinsa asalinsa alhub shi kansa kin abu ka ki abu a dalilin hubbu din ne a dalilin soyayyen ne dan kana kin abin saboda ya kishiyanci soyayyen abin da kake so babu wanda za abin da duk kake ki in ka kula zaka samu yana kishiyantar wani abu ne da kake so zai zama masa matsala to sai ka ki shi kana kin talauci saboda me saboda kana son wadata kana kin rashin lafiya saboda kana son kana son lafiya saboda duk wani abin da ka ji baka so to in ka koma baya za ka samu wani abu ne kake so shi wannan abin ya ci karo da shi sai ka ji baka son shi wanda shine asali na motsin komai shine alhubbu wal irada saboda ka hatta su kiyayya tana samuwa ne saboda tana kiyayyar tana kishiyantar soyayyar ne ce wal bughdu wal karahatu aslu kulli tarkin wa mabda kiyayyar ka da abu da tsanarka da abu shi zai sa ka ka bar shi duk wani abin da kaga ka bar shi tun aka koma tushen me yasa ka bar shi ka bar shi ne saboda ba kana kinsa ka tsane shi wanda shi zai sa ka bar shi wa hatanil quwwatani fil qalbi to waɗannan abubuwa kuwar guda biyu da suke zuciya shine kuwar so ko kuma kuwar ki aslu sa'adatil abdi wa shaqawatu ko dai zan tushen samun rayuwa mai kyau gabawa duniya da lahira ko kuma su san tushen tsiyacewar rayuwarsa duniya da lahira in ka kula abinda kake so da abinda kake ki ko dai su zanto wannan abin su za su sa ka samu rayuwa mai daɗi a duniya ko kuma su ja ka samu rayuwa mara kyau a duniya da lahira za ka auna ka ga duk rayuwar ɗan adam akan wannan ma'aunin take babu wani abu da zai fita daga wannan abinda za ka so alkhairi ne abinda za ka so maslaha ce abinda za ka so abinda Allah da manzansa suke so ne abinda za ka ƙi sharri ne abinda za ka ƙi abinda Allah da manzansa suke ƙi ne abinda babu maslaha a gare ka da al'umma ka duniya ka da lahira ka kai bar shi za ka samu wannan shi ne asalin sa'ada in ya zanto abinda za ka so sharri ne cutarwa ne gare ka abinda za ka ƙi alkhairi ne amma ka ji ba ka san shi ba ka kana ƙinsa wannan shi ne asalin tsiya cewa rayuwar tsiya ta duniya da lahira sauraka waɗannan abubuwa guda biyu so da ƙi da suke cikin zuciyar ɗan bawa suke cikin zuciyar ɗan adam su ne tushen samun rayuwarsa mai kyau ko kuma su zan tushen samun rayuwarsa mara kyau ta duniya da lahira wa wujudul fi'l al-ikhtiyari la yakunu illa bi wujudi sababihi min al-hubb wal irada al-fi'l al-ikhtiyari shine aikin da zaka yi da sanka da radin sanka ba tare da wani ya tilasta maka ba ba tare da an maka da ƙarfi ba tare da kayi shi a cikin rashin hankali ba cikin hauka wanda shi da alfi'il ikhtiyari kana cikin hankalinka ba tare da tirsasawa ba ka tashi kai wani abu wanda shine aiki na gaban kanka aiki da kai da radin kanka to duk aikin da mutum zai yi da radin kansa ba tilasta shi akai ba ba a cikin bacci yake ba ba a cikin maye yake ba to baya baya kasancewa sai da alhubbu wal irada idan barawo ya tashi ya je ya shiga gida ya yi satar dukiya ya fita in an kama shi dole a hukunta shi akan aikinsa saboda mai saboda abin da ya yi ya so ya yi kuma ya tashi ya aikata da iradarsa ba sako shi gaba aka yi da makami aka ce ka ɗauki abu ka zama ko a daɓa maka makamin nan a haka kawai shi ya tashi ya saɗaɗo ya shigo ya yi to saboda haka kaga anan za a hukunta shi haka nan idan aikin alkhairi ya yi to da zai tashi da raɗin kansa ya je ya aikata wani alkhairi shi ma kaga wanda za a ba shi lada to wanda shi ne alfi'ilu da ikhtiyari haka nan at-tark barin abu da raɗin kanka ba tare da kaga uwar bari ba ba tare da dukkan hanyoyi sun toshe maka ba haka kawai ka ga dama ka bari to shi wannan shine ake samun lada a kansa za ka iya yi amma ka ƙi saboda kana jin tsoron abinda zai biyo baya to wannan shine zaka samu lada a kansa to shine ana yake cewa wa wujudul fi'l al-ikhtiyari la yakunu illa bi wujudi sababihi min al-hubb wal irada wa amma adamul fi'l amma rashin aikata abu la yakunu fataratan yakunu li adami muqtadihi wa sababihi wani lokaci kana barin abu saboda babu abin da zai sa kai abu babu sababin da zai sa kai abu to haka sai ka bar shi kana rayuwa a inda ba a sayar da giya da haka ba dalilin da zai sa a same ka kasha giya tunda babu ma giyar babu giyar kana rayuwa a inda dukkan mutane ne kamammu da tsatsu killitattu ba a babu gidan asharalle babu gidan shashanci saboda babu babu inda za a same ka ka samu wannan damar kai saboda babu babu muqtadi abinda zai saka kai babu sababin sa ko kuma babu sababin sa zatiyan a zuciyarka kai kanka ka taso cikin kana'a wadatar zuci ba kwakwalwarka ba ta taɓa gaya maka ka sa hannu ka ɗauki kayan wani ba sauraka ba maka tunanin wannan sababinsa babu a shi a zuciyarka babu shi a ranka to wani lokaci wannan yana faruwa sannan kuma wani lokaci ka bar abu liwujudil bughd wal karahatil mani'i minhu ga abun available zaka iya yi kana da iradar ka yi amma kuma saboda ka tsana abin ranka baya san shi sai ka fasa ma'aikata aka baka a matsayinka na shugaba kana ganin yadda ake satar dukiya amma kai zuciyarka ba ta yadda ka yi ba ba ta yadda ka yi ba saboda mai saboda ka tsani ka ji ana maganar wani yana sata wani yana sata ba wai dan babu abin da zaka iya sata ba ba ka kare iradar ba duk kana da su ko ba dan baka san dukiyar ba kai ma kana su amma saboda ka tsani wannan abu sai ba za ka yi ba to malai cewa hadha muta'allaqul amri wan nahi to abin da yake akwai shi zai yiwu zai yiwu kuma kana da iradar ka yi shi to anan ake cewa kai ko ka kai naka ce abin da zaka iya yi ne aka ce kai in kai za ka samu lada ko aka ce kakka yi in ka bari za ka samu lada wa hadha allazi yusamma al-kaf wannan shine ake kira al-kaf saboda ka kame hannunka ka kame zuciyarka ba wai dan ba za ka iya yi bane a'a saboda baka san abin zuciyarka ba ta so shi yasa ba za ka yi ba amma inda ka so kai za ka iya yi to anan shine kake samun lada a wanda ya bar sata ba wai don ya an toshe hanyoyin satar ba ba don yana jin tsoron za a kama shi a hukunta shi ba ba don ya ga an ƙiba shi ƙofar da zai satar ba a kawai ya bar ta ne saboda Allah to wannan shine yake da lada yake ce in ka bar laifi kana lada amma wanda aka ya zo sata aka biyo shi ya gudu ya sha da kyar ya koma gefe ce to ya bari liwacin lahi kai ba ka san ba liwacin lahi bari ba wanda ba zai samu lada a kai yana nan da zunubinsa na ya yi yunkurin ya yi sata ko da ko bai yi ba tun da har ya yi yunkurin yanzu wani mani'i ne ya hada shi ba wani in ba ko ba tsoron Allah ba ne tsoron wanda ya biyo shi ne to wannan ba shi da lada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama shi hadisin abubakar فإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه نبي ce idan musulmi biyu suka haɗu da takubbansu da mai kisan da wanda aka kashe duk za su wuta sahabbai sun fahimci wanda ya kisa ne dalilin tafiyar sa wuta ya kashe rai ba bisa haƙi ba to amma me ya laifin wanda aka kashe annabi ce saboda shi ma ya ƙudiri aniyar kashe ɗan uwansa riga shi yayi saboda haka duk hukuncinsu ɗaya to shi ne mala ya ce wannan shi ne yake da alaƙa da umarni da hani wa huwa lazi yusamma al-kaf wa huwa muta'allaqu ath-thawabi wal iqab da shi ake rataye thawaba ko iqaba wato lada ko kuma uquba وبهذا يزول الشباه في في مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي akwai sabani da malamai suke yi cewa bari bari samamman abu ne ko bari wani abu ne da babu shi adam ne shi ko ko abin nan wujudi ne adami ne ko wujudi ne samamme ne ko babu shi to shine cewa tahqiqu annahu qismani bari iri biyu ne fattarkul mudafu ila adami sababil muqtadi adami barin da babu sababin muqtadinsa adami ne yanzu misali da yawa musulmi ba ma sa kawo batun shan giya a zuciyarsu ko zina ko ko ko liwadi ko maɗigo da sauransu to kaga wannan ba sabab din ma da har ya tsaya da zai sa su yi sha'awar abin to wannan ba a cewa duk wannan suna da lada akan wannan saboda babu sababin muqtadi ba shine ake cewa kana da lada ba amma wanda yake mai san zinar ya yunkura zai yi sai ya bari dan Allah to wannan shine ake cewa yana da sabab sai yana da yana da lada wal mudafu ila sabab al mani min al fi'li wujudi dukkan wani bari wanda aka jingina shi zuwa ga wani sababi wanda akwai sabab wanda wani sababi ne yasa ya bari to wannan tarki ne wujudi bari ne wanda yake saban me shine ake cewa mutum yana da lada wannan wata mas'ala ce da Ibn qayyim a cikin littafin sa Ighathatul Lahfan yayi magana akan ta sosai za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله